الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله يومنا رانا لهدي آه 30 ga watan Jumada al-Akhira hijira 1447 wanda ya dace da 21 ga watan 12 shekara ta 2025 ci gaba da karatun lamiyatul af'al na tasrifi a wannan littafi mai albarka a darasinmu na talatin za mu tashi baiti na 98 to ƙalal mu'allifu rahimahullah wal kasra afrid limarfiqin wa ma'siyatin wa masjidin makbirin ma'awin halal ibila بنأو وغفر وعذر وهم مفعلة ألف ومن رزا وألف ذدن منبت وصلا بمفعل شرك ما أقرب واسقطن رجع أيسا مكو رجع أوكي so nina ya yi min jifa da jimin kenan بمفعل الشرك مع غروب واسقطا رجعت زر ثم مفعل تقدر وشركا بخلا بخلا يسامو كونو خلا بي بابا با كسرى غباون زر ثم مفعل تقدر وشركا بخلا وتنسخا نخلا عدد باء خاء وقبر ومن أرب وسلر بعها كلمة كذا لمهلك التثليس قد بزلا وكالصحيح الذي يعينه وعلى رأي توقف ولا تعد الذي نكلا وكسم مفعول غير ذي الثلاثة صغ منه لما مفعل أو مفعل جئلا to ibn malik rahimahullahu ta'ala idan ba a manta ba yana bayani akan masdari mimi da kuma sunan zamani da makani a yana magana akan auzalu ɗinsu to darasin da ya gabata ya yi bayani akan wato a kan ma'auni waɗanda suke an ji fuska biyu gare su ga ainul kalima an ji fataha sannan an ji kasara wato tsakanin ƙiyasi da kuma shiruzi to yanzu zai shiga nau'i na biyu waɗanda su kuma kasara an ka jiyo ga ainihin kawai banda kasara ɗin ba a je komai ba ba a je fataha ba bale waninta to dama kala uku ne waɗanda suke da fuska biyu ga ainihin kalima bayaninsu ya gabata waɗanda suke da fuska ɗaya ga ainihin kalima to su ne za a yi bayani wato a kansu su kuma guda goma sha takwas ne ya kawo to shi ne ce wa afirid ka ɗayanta yin kasara alkasara yin kasara wato ita kaɗai kenan limar fiƙin ga ainihin sunan mirfiƙu mirf, Uh, marfiku limarfiƙin ga sunan marfiku shi marfiku uh, za ka iya ambatarsa a matsayin masdari mimi za ka iya ambatarsa a matsayin sunan zamani da sunan makani daga rafaƙa ne kan ce rafaƙa bihiyar fuku na tausayawa kenan kaga babin nasara yansuru to a ƙiyasi kaga mazari mimi da sunan zamani duka zai zo mi marufaƙan marufaƙan shine ƙiyasi ko to amma ba a ji hakan daga larabawa ba sai an gaji suna ambata sada marfiku eh, rafaka ya rufuku sai su ce marfiƙan sai su yi kasara ga fa'ul eh, to wannan kasara ɗin wato ta bauɗe maka'ida kenan to kuma tun da haka aka je sun faɗa to kaga dole a bar musu abin su a haka eh saboda haka shi kiyasi kiyasi ba jiyo gare su ba eh wanda kiyasi shine fataha ga fa'un din na biyu wa ma'asiyatin haka nan akwai ma'asiya shi ma daga asa rabbahu ya asi daga babin rama to shi ma kaga kiyasi a ce mi kiyasi a ce mi tunda mu'tallul lami ne eh ma'asayatan da fataha to amma ko ba a ji haka ba sai ka ji bi ma'asiyatan ai haka ake cewa ko asa ma'asiyatan eh to kaga wannan shizuzi ne yayi shizuzi ko eh tunda kiyasi sadin din ita ce ainul kalima kamata ya ta zo da fataha tunda mu'tallul lami ne eh kazaka mu'tallul lami mutlaqan an yi shi a baya eh kaza mu'tallul lami mutlaqan an yi shi baya ko to wannan kenan to kaga an samu bauɗewa shi ma a kansa eh to shi ma wannan kasara kawai aka ji ba ji laraba na cewa ma'asayatan ba sai aka ji suna cewa ma'asiyatan asa ma'a ma'asiyatan to haka nan wa masjidin shi ma da masjidu daga sajada yasjudu min babi daraba eh min babi nasara yansuru eh fa'ala yaf'ulu kenan ko to kaga kiyasi a ce mi mazari mimi da sunan zamani eh masjadan ko yawwa masjadan tunda kaga ainul kalima bata zo da kasara ba to amma ba a ji haka ba sai aka ji laraba sun ce masjidan sai suka waji mun kasara ko yawwa to wannan su uku din nan duka kaga sun yi shiruzi to shi yasa za a ce a wato masjidu zaidin ana nufin sujudu, sujudu zaidin akan ce masjidu zaidin ana nufin makanu sujudihi akan ce masjudu zaidin ana nufin waƙatu sujudihi sau da haka da masdari mimi da ismul zaman da ismul makan duka za ka iya amfani da shi siyaƙi shine zai tantance wanne ne an gane yawwa so kaga shi ma ya bauɗe daga daga ka'ida kamar yadda ma'asiya a mutallu allami kaga ya bauɗe eh da yake da ba shi ya riga yana da ka'idarsa a baya ka za ka mutallu lamin mutulakan yawo to ka gani to shi kasara kawai yake ɗauka abin nan afuwan fataha yake ɗauka shine asali kamar da muka faɗa irin su rama aka ce akan ce marman eh to amma kaga kamata a ce ma'asiyatan ya ya ɗauki wannan shi ma amma bai ɗauka ba sai ya ɗauki shiruzi to haka makabirin shi ma daga kabira fisinni sai a ce mi ya kabaru babin fariha ya farahu to kaga kiyasi shi ma mazari mimi da sunan zamani a ce mi makabaran mm, sai a yi fataha ko tun da rawun ɗin a mudari fataha take zuwa da shi eh shi kuma na tsufa ne kabira fisinni ya kabaru eh, ya yi shekaru masu yawa kenan ba na girman kai ba ne to shi ne sai a ce makbiru makbiru an gane ana nufin mazzari kibiran kenan akan ce makbiru ana nufin makbiru zaidin ana nufin zamanu kibari makbiru zaidin ana nufin makanu kibari eh to shi ma kaga kiyasi a yi fataha ga ba'un ɗin to sai na gaba ma'awin eh ma'awin haka shi ma ma'awin asalinsa ma'awiyun ne to sai aka shafe ya'un ɗin hawal ibila wanda ya tattara raƙumma akan ce awatil ibilu fi atsaniha ta'awi wato raƙumma tana sauka ta haɗu tana haɗuwa a makwancinta lokacin da suke koma makwancinsu to akan ce a watal ibilu to masdari meme da sunan zamani da sunan makani kaga a kiyasi ya zai zo hmm? ka za ka ma'utallu lamin mutlaƙan haka ba ta a ce ma'awa eh to ba sai aka ji laraba sun ce a ma'awiyan awatil ibilu ma'awiyan eh kaga shi ma yayi shuzuzi eh to amma fa wannan in na raƙumma ne in na raƙumma ne banda irin su awar rajulul baita ya awi to shi kan ma'awan ake cewa Hmm? Yawwa, shi ma'awan ake cewa shi kaga ya zo bisa tsarinsa. Kenan wanda ya saba makiyasi shi na raƙumin. Yawwa, to ka gani? Ka gani? Fa innal jannata kaga ba a ce ma'awi ba. Eh, to kaga shi da yake ba na raƙumi ba ne, to sai ya zo alal kiyas. Shi bai yi shi zuzi ba, to shi yasa ya kai ya ce maka hawal ibila matattara ko masaukar da take tattara raƙumma to ita nake nufi sai na gaba mini iwi wa gafir wa uzurin wahami maf'ilatin hakanan akwai hawa yau shi ma awa na biyu da awa ɗin kashi-kashi ne wancan da an ka yi magana ma'anarsa da daban ko? To akwai wannan shi ma. Eh, mina'awi a fi'ilu amrin ne, shi ma daga ya'awi. Eh, to shi ma ɗin dai awa ake cewa. To akan ce awa lahu shi yana ta'adiya lahu, shi kan ma'anarsa tausayi, raƙa lahu wa rahimahu ya tausaya masa. Akan ce awa zaidun gulamahu. awalahu ya tausaya masa shi ma babin rama ne eh to masdari shi ma akan ce ma'awiyatan ma'awiyatan an gane yawa bambancin su da wancan shi wannan akan rufe shi da ta'un ƙarshe an gane wancan kuma ma'awiyan kaga ba ta'un to wannan akan sa ta'un ma'awiyatan e, tausayi to shi ne kaga shi ma kiyasi a ce mi ma'awayatan ma'awayatan sai a yi wa wawan ɗin fataha shi ne kiyasi ko tunda ka za ka bu'utar lulamin mutulakan shi ne ka'idar da aka faɗa a baya wagafir haka nan fi'ilin wagafir shi ma umarni ne na gafara kai gafara eh akan ce gafarallahu lahu azzamba mudari sai a ce mi yaghfiru liman yasha'u ko aga min babin daraba yadribu me kiyasi a mazari nasa magafaratan sai a yi mafa'u fata ko ismul zamani sai a ce mi kaga shi ya zo alal kiyas ya zo alal kiyas kenan magafiratan in ismu zaman ne kaga alal kiyas in kuma an kawo shi ana nufin mazari to ya yi zuzi shi kuma eh haka wahami wahami daga hama nafsahu min al'ari eh ya ainihin kare kansa daga aibi shi kuma daga radiya ne babin radiya e mudari sai a ce abin nan mudari sai a ce ya hama ba ya hami ba e hama a hamiya ko ya hama e to wannan shine kaga kamar radiya ya ruba to shi ko me kiyasi a mazari mahamayatan ko mahamayatan to amma sai aka ji laraba sun ce mahammiyatan eh kuma ana iya kawo shi da ma'anar girman kai eh hamiyatal jahiliyatul ula ko to akan ce hamiya ana nufin anifa eh ma'ana ya yi girman kai ko ya kare kansa daga ya nisanta daga wani abu to akan ce mahamiyatu zaidin an gani ana nufin nisantarsa daga abu akan ce mahamiyatu zaidin ana nufin da sunan makani mahamiyatu zaidin ana nufin lokaci to shi ma dai ya yi shiruzi to shi ne mala ya ce waɗannan mini iwi wa gafir wa uzirin wahami maf'ilatin kanar ko su da ma'aunin maf'ilatu su eh wa'annan af'alu guda hudu gaba ɗaya da iwi da igifir da uzurin da wahami kalmomin nan guda hudu to kanar ko su da ma'aunin maf'ilatin kamar yadda muka ba da misali haka wa min raza haka shi ma fi'ilin raza raza'a ne da ma'anan na ƙasa e raza'ahu haƙƙahu ya tauye shi haƙƙinsa ya yi tashilinsa ne saboda wazani sai ce wa min raza bai ce wa min raza'a ba e mudari'i madi sai a ce raza'a kenan ko raza'a haƙƙahu ya tauye haƙƙinsa mudari sai a ce mi yarza'ahu yarza'uhu ko yarza'uhu yana tauye shi shi kuma babin mana a yamnau kina a kiyasi mi za a ce marza'atan shi ne kiyasi ko? sai a yi fata eh to amma sai aka ji laraba sun ce marzi'atan an gane tauyewa marzi'atan da shi masdari da sunan zamanin duka haka an ka ji banda wannan ba a ji wata fuska ba kaga shi ma ya yi shiruzi wa arifi haka shi ma wa arifi umarni ne daga fi'ilin arafa arafa shay'a ya arifuhu babin daraba ya duribu sai a ce bi a kiyasi a mazari ma'arafatan in sunan zamani ne fa ma'arifatan kaga shi ya zo kiyasi a sunan zamani amma a mazari ya yi shiruzi don ma'arifata ake cewa to haka aka ji shi ma daga larabawa uzunun ka yi zato daga zanna shai'a ya zunnuhu eh sai aka ji laraba sun ce mazinnatan da masdari da sunan zamani da sunan makani eh, amma a kiyasi kaga ya za a ce mazannatan hmm? mazannatan to kaga shi ma ya yi shizuzi sai dai a ce mazinnatu kaza mazinnatu kaza ana nufin mazari da shi ana nufin sunan zamani da sunan bayyare to haka mambiti shi ma mambiti ko daga nabata eh yawwa to kaga shi ma a mudari'i akan ce yambutu ne eh kaga shi ma kiyasi a ce mi mambatan to amma sai an gaji larabawa suna cewa mambitu mambitu kaza e, matsiran ciyawa kaza shine mambitul bakali to ba su ce haka ba sai suka ce ba su ce mambatu ba sai suka ce mambitul bakali e, wurin da ciyawa take fita to shi ma ya, ya, ya, ya bauɗe makiyasi e, wanda shi ne na sha uku cikin sha takwas wasila to ka sadar da waɗannan auzadu da aka ambata bi maf'ilin da awon maf'ilu ka narko shi ga fi'ilin ushuruk ushuruk shi kuma daga sharaƙati shamsu ta shuruku rana ta ta yi haske ko babin nasara yansuru to a kiyasi a ce mi masharakan to amma sai aka ji laraba sun ce mashirikan eh kaga an ji kasara kenan ko yawwa to ka gani wa rabbil magaribai to ai ga magarib din ma'agrub haka ma'agrub wasqutan raja'aj to shi ma haka akan ce garabati shamsu ko rana ta ɓoye a mudari sai a ce ta garubu kamar dai shi wancan sharaka ɗin to shi ma magaraban ya kamata a ce kiyasi amma sai aka ji mi magariban shi ma sai aka jiyo kasara kaga su ma sun yi shizuzi kenan da shi sa akan ce mashriku shamsi magribu ashamsi duka kasara ake yin fataha din kuskure ne wasqutan haka ka narko awon maf'il maf'ilu ga ainihin fi'ilin usqutan na faduwa shi kuma daga saqata ta'iru yasqutu tsuntsu yana faduwa babin nasara yansuru to mazari sai a ce mi eh maskiban maskiban ala shiruzi ko ala kiyasi kuma maskaban to shi yasa ake cewa ai maskitu ra'asi fulani ana nufin makanu wiladati maskitu ra'asi fulani eh ma'ana inda aka haife shi ba a cewa maskatu kafin ɗin nan ba a yi mata fata sai dai a yi mata kasara to haka nan raja'a da fi'ilin eh raja'a shi ma akan ce ya ruji'u kaga babin daraba ya duribu kiyasi a mazari a ce maruja'an sunan zamani da makani a ce maruji'an to amma dukan su biyun kasara an kaji laraba marji'a suke cewa marji'u fulani ana nufin dawowarsa marji'u fulani ana nufin lokacin dawowarsa ba cewa marji'u hmm? yawwa za ka ji ustazai suna cewa marji'i kuskure ne ai marji'i ake cewa mm. ba cewa marji'i an gane? kuskure ne eh to sai na ƙarshe sai na ƙarshe shine wato zai ambata shine almajaziru da ya ce jazur ra'ajzur summa maf'ila tikdur washruqan bikhala ko nukhila to haka shi ma jazara shi ma yana daga ciki akan ce jazaral ibila eh a mudari sai a ce mi ya juzuru min babi nasara yansuru kenan kiyasi miya daidai majazaran to amma sai aka ji kasara majaziran sai suka yi wa zayun kasara to shi ma kaga ya abin nan to shi yasa akan ce majaziratan ana nufin mayanka ko mayanka majaziratan to ana nufin mayanka ana nufin yankan ana nufin kuma lokacin yanka to duka zayun dai kasara ake mata eh an gane duk da zaka ji suna cewa majazaratan to kasara ne ga zayu haka an ka jiyu amma fataha din shine kiyasi to amma kuma ba a jiya daga laraba ba to kaga tunda ba a jiya ba sai a koma gare su sai a koma gare su ko to wannan shine to wannan su ne guda goma sha takwas su kasara an ka jiyo gare su gaba ɗaya ba a ji fataha ba to sai guda biyar da ya kawo su kuma gaba ɗaya an ji fuskokin guda uku an ji kasara an ji fataha a ji bamma to sai mu kwana a nan har a kiyaye waɗancan mun dawo sai mu tashi summa maf'ila tikdur washruqan bi khala e to su suna da fuskoki guda uku yanzu mun yi masu fuskoki guda biyu mun yi masu fuska ɗaya saurami masu fuskoki guda uku e shi ma dai kamar yadda an kafa ɗaya dai ga afa'alu to kaga su ma masadiru ɗin na mimi da sunan zamani da sunan bagire kaga sun ɗo waɗannan fuskokin e to wannan shi ne akwai tambaya? su waɗanda kawai haddace su za ka yi duk inda ka gansu to haka za ka karanta su da kasararsu ga ainul kalima kaga babu babu wata wahala eh sawa'un a sun zo ne da ma'anan mazdari ko sun zo ne da ma'anar sunan zamani ko bagire duka dai hukuncin ɗaya ne eh ba bambanci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته